بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر بقوي جوتن ذو القعدة shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 26 ga watan Afrilu 2026 wannan shine darasi na 96 cikin jerin darussa na karatun littafin as-sunna wallafar al-imam Abubakar Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi ibn abi asim ya rasu a shekara ta ɗari biyu da tamanin da bakwai bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam littafin nan nasa yana cikin manya-manyan littattafai wanda ake dogaro da su wajen sanin aqida da manhajin ahlus sunna wal jamaa idan ba manta ba muna cikin tattaunawa akan wato babuka da suka zo dan bayani game da falalan sayyidina ali radiyallahu anhu wanda shine halifa na hudu cikin jerin gwanan halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yake cin su al-khulafa ar-rashidin shine na hudu kuma na karshe a cikin su zamu tashi daga lambar tarjuma ta 1367 malam yace haddathana abu salama yahya ibn khalaf qala haddathana wahb ibn jarir qala haddathana abi qala haddathani muhammad ibn ishaq قال حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجرة لحقه علي بن أبي طالب يحمل سلاحه فقال يا رسول الله خلفتني ولم أتخلف عنك في غزوة قبلها وقد أرجف بي المنافقون وزعموا أنك وزعموا إنك إنما خلفتني أنك استسقلتني وانا حديثي ما لا يكرقوش لغا أبو سلم يحيى ابن خلف يا ابن خلف الباهلي البصري كنا يا رسول ريبيو دا أربعين دبي باي هجرة شكم يتي لغا وهب ابن جرير وهب ابن جرير بن حازم لغا بابنشي جرير ابن حازم ذكر نسم على ميلة تكون رجال الستة شكم يتي لغا مالا محمد ابن إسحاق sahibu sira daga Muhammad ibn Talha ibn Yazid ibn Rukana jikan ainihin Rukana daga Ibrahim ibn Sa'ad Ibrahim ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas daga baban shi Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu baban sahabi ɗaya daga cikin al-asharatul mubashshir bil janna ɗaya daga cikin al-sitta ashabu shura قال يتي لما نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجرف لوكسنا مزال الله صلى الله عليه وسلم يياد زنبو الجرف wani wuri wani kwazazzabo a arewa a arewacin arewa maso yamma na garin madina a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai fita yakin tabuka ya yada zango a wannan wajen nisan wajen daga wasallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar tafiya kilomita bakwai so da ya fita sai ya dakata a wajen domin wato ya jira duk mutane su gama shiryawa wanda aka bar su a baya su fito a tafi gaba daya to a daidai wajen lahiqahu ali ibn abi talib sai ga sayyidina ali radiyallahu anhu ya riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan waje yahmilu silaha yana dauke da makamansa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar shi a Madina a matsayin shine zai wakilce shi a cikin iyalansa to sai gashi ya taho da makamansa ya riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah yace ya manzo Allah khallaftani ka barni a gida walam atakhallaf anka fi ghazwatin qabla alhalin kafin wannan yakin ni ban taba wato kin zuwa wani yaki tare da kai ba wa kad arjafa biyal munafiquna a sanadiyan bari na da kai a gida munafikai suna ta jifa na da munanan maganganu wa za'amu suna cewa innaka innama khallaftani annaka saqaltani abinda yasa ka barna a gida saboda baka san gani na kusa da kai aka ce mutumin da kai istiskali shine mutumin da kana so ya fita hanyar ka ka fita hanyar shi wanda an zamani ne kawai sai kai blocking din shi ba shine istiskal ba kan kawai ka fita sha'anin mutum to wai kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya son ganin sayyidina Ali a kusa da shi قال سعد سعد yace fa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul sai naji manzo Allah yana ce masa ala tarda ya aliyu an takuna minni bi manzilati haruna min musa hawa aliyu kai baka so ka samu irin matsayin da haruna ya samu a wajen annabi musa kai ma ka samu irin wannan matsayin a wajena ta wata fuska wato ta fuskar in zan yi tafiya in barka kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Musa alaihi salam ya ce ya Haruna lufni fi qawmi ya kai Haruna akhlifni fi qawmi ka wakilce ni a cikin mutane na to kai ma na bakka ne ka wakilce ni ka zama halifa na ka zama kai ne wato muqaddashi na ko wakili na a sa'ad da bana nan cikin al'umma ta da iyalai gidana illa annahu la nabiyya ba'd bambancin kawai kai ba za a baka annabta yadda aka ba annabi haruna da ya ce wa Allah wa ja'alli waziran min ahli haruna akhi sai Allah ya ce an amsa maka ko to kai ba za a baka annabta ba saboda Allah bai ga damar Allah ya tsara babu annabi a bayana farji yace ka koma fakhlufni fi ahli wa ahlik ka je ka zauna ka maye min gurbi game da mutanen gidana da mutanen naka gida su Fatima kenan da su Aisha da su Hafsa duka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina Ali shine wato in charge din su gidan baya shine wato zai kula da bukatun su na abinci da kulawa da su da sauransu wannan hadisi ne wanda yake tabbatacce duk mazajen da ke cikin sa sikati in banda wato sikat ne mazajen sahih in banda Muhammad ibn Yazid shi ma kuma sika ne amintacce ne asalin riwayar al-Bazzar ya fitar da ita a cikin musnadinsa وحدثنا الأزرق بن علي قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سلمة بن فهيل عن أبيه عن المنحاد بن عمرو عن عامر بن سعد عن أم سعد وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد وأن رواية إتما دقا أينهم واتو آه الأزرق بن علي ابن مسلم الحنفي abu jahal mutumin kasar kufa ne daga hassan ibn ibrahim daga muhammad ibn salama ibn kuhai daga baban shi salama dan kuhai daga al-minhal ibn amr daga amir wannan ma kun ga riwaya daga dan gidan sa'ad dan abi waqas wacce riwaya da muka ji daga ibrahim kaji ɗaya kenan daga sayayen shi nan kuma daga amir ibn sa'ad shi ma wani daga sayayen shi daga daga sa'ad din da kuma ummu salama kaga ƙari akan waccan daga sa'aci kare su biyun suka ce sun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa watin anta minni kai aliyu a wajena bi manzilati haruna bin musa kuma matsayin annabi haruna ne wurin annabi musa illa annahu la nabiyya ba'di dan dai kai babu annabi ne a bayana wato wajen malamai suka suka kalli menene magza na wannan kwatancin suka ce fil mahabbati wal qurb wajen kauna da ke tsakanin Haruna da Musa to kai ma akwai wannan kauna tsakanin da kai domin wace irin kauna ta kai abinda annabi Musa ya wa annabi Haruna babu darajar da Allah zai iya ba wani a duniya kamar darajar annabta to kuma annabi Musa shine ya roki Allah ya ba annabi Haruna wannan to wanda ji maka wannan addu'a to babu baka da masoyi kamar sa sannan wal qurb zumunci zumuncin da ke tsakankani wal istikhlaf da kuma kasancewa annabi haruna kullun shi yake zama wakilin annabi musa sada annabi musa alaihi salam yake tafiya ganawa da Allah sannan al-musharakata fil mas'uliyya zaka dinga tarayya da ni a cikin ayyuka na wa'azi da da'awa da jihadi da sauransu sune wato abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa an minni bi manzilati haruna min musa wa hadathana ahmad ibn malih qala hadathana ahmad abu ahmad az-zubayr hadathana abdullah ibn habib an hamza ibn abdullah an abihi an sa'ad kaga nan ma hamza ibn abdullah daga babansa abdullah daga sa'ad wancan da muka ji riwaya isnadin ta na da rauni saboda muhammad ibn salamat ibn kuhail din nan da'ifi imam tabarani ya ruwaito ta a cikin musnad cikin mu'jam nisa wannan kuma ita kuma wannan riwaya ita kuma a cikin ta akwai hamza dan abdullah wannan hamza dan abdullahi din da shi da baban shi abdullahi kilahuma majhulun su bin ba wanda ya san su malai ba su san su ba to da kai ta wannan riwaya isnadin ta da'ifi ne tana cikin musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal da kuma khasa'isu Ali na al-imam Abu Abdurrahman an-Nasa'i cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya fita ila ghazwati tabuk sai tafi yakin tabuka shekara ta tare kenan bayan hijira wa khallafa aliyan ya bar sayyidina ali radiyallahu anhu ha fa qala ali sai ali ya ce tukhlif tukhallifuni naka banna a baya fa qala amma tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa illa annahu la nabiyya ba'di ba za ka so ka zama kamar matsayin annabi haruna a wajen annabi musa ba in bacin kasancewan babu annabi a baya kamar da dai Allah ya bada labari wa qala musa li aku li akhi haruna ukhlifni fi qawli cikin suratul a'raf ko wannan isnadi kamar da muka ji isnadi ne mai rauni saboda Hamza ibn Abdullah shi da baban shi Abdullahi wa hadathana Abu Khalid qala hadathana Yusuf al-Majshun Yusuf ibn Yaqub ibn Abi Salamata al-Majshun wani malami ne da ya dade a duniya ya rasu shekara ta 185 حدثنا محمد بن المكرر مشهور مالم من cikin atba'u tabi'in an sa'id ibn al-musayyib daga malam sa'id ibn al-musayyib da aka sani an amir ibn sa'id ga wani kuma ko wannan ita ma riwaya irin ta baya ce irin wacce da muka ji ne daga amir ibn sa'ad ibn abi waqqas qala an abihi an annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ali ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sayyidina Ali inni anta minni bi manzilati Haruna bin Musa matsayinka a wurina kamar matsayin annabi Haruna a wajen annabi Musa wannan isnadi ne sahihi rijaluhu rijalus sahih kuma asalin riwayar ma tana cikin sahih Muslim da littafin as-sahih na Ibn Hibban da abin da Musnad na Abu Ya'la وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن بكير بن الاسمار عن عامر بن سعد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم wannan ma riwaya daga Hisham ibn Ammar ibn Nusair al-Manqari wanda babban malami cikin malaman hadisi Hisham ibn Ammar ya rasu 245 daga Ismail ibn Hatim ibn Ismail al-Madini al-Kufi ya rasu 186 sai kuma yake cewa daga Bukair ibn Mismar Bukair ibn Mismar al-Qurashi bararren bawa ne a wurin Sa'ad da Abi Waqqas yana da hadisi ma cikin sahih Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da shi kuma shi ne yake cewa an abihi an annabi sallallahu alaihi wasallama mithlahu irin wancan wannan isnadi ne kyakkyawa yana cikin khasa'is na Imam Nasa'i yana cikin littafin Imam Muslim sai Muslim da sanad Tirmidhi da Baihaqi da Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal da littafin Al-Hakim wato Al-Musaddaq wa hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba kenan qala hadathana Gundar an Shu'ba daga Shu'ba عن الحكم تجا الحكم عن مصعب ابن سعد تجا الحكم ابن عتيبة تجا مصعب بن سعد na uku kenan yanzu ko mun ji daga Amir ibn Sa'ad daga Ibrahim ibn Sa'ad yanzu kuma daga Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas duk shi ma an abihi daga babansa annabi sallallahu alaihi wasallama mithlahu irin wancan wannan ita ce riwayar ita ma riwayar Imam Muslim ce da kuma Ibn Abi Shayba haka Imam Ahmad a cikin Fada'ilus Sahaba haka Al-Bahawi a cikin Mushkil al-Athar to haka nan al-Imam al-Bukhari ya fitar da wata riwaya kwatankwacin wannan da shi da Muslim ta wata hanya daban zuwa ga Shu'ba daga Al-Hakam bihi da wannan matan saboda wannan riwaya ce mutafaqun alaiha wa da sana Abu Musa Abu Musa Muhammad ibn al-Musanna ke akwai Abu Musa Yaqub Isa ibn Yunus ar-Ramli akwai kuma Abu Musa Muhammad ibn al-Musanna amma Muhammad ibn al-Musanna shi al-Mukfir da wannan malamin ke riwaya da gare shi kuma na yawan ambata shi da wannan sunan kamar da muka ja ba saboda haka shine kai tsaye Abu Musa Muhammad ibn al-Musanna qala haddathana Abu Bakr al-Hanafi قال حدثنا بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم wannan mutaba'a ce ga ainihin wato abin nan wacce riwaya ta ta ta Amir bin Sa'd daga Bukair ibn Mismar daga Amir bin Sa'd wannan ma daga Bukair ibn Mismar kamar zamu ji wancan baya daga Hatim ibn Isma'il wannan kuma daga Abubakar al-Hanafi وحدثنا إسماعيل بن أم الحكم الثقفي قال حدثنا المطلق ابن زياد مطلق ابن زياد هو ابن أبي زهير متم كوفة نشما يلا ده حديث يأتي البخاري عفوا تكين الأدب المفرد من إمام البخاري ده سنن النسائي ده ابن ماجه الإمام الذهبي ينا تشوى ليس بالمكثر ولا بالحافل بيد يوم حديثي بابا مالك لكنه صدوق أمامي بسياري ya rasu 187 shi ne yake cewa allai lais ibn abi sulaim kenan alil hakam daga al hakam an aishata binti sa'ad daga aisha binti sa'ad kaji riwaya ta kudi kenan daga gidan sa'ad da abi waqas daga ibrahim daga abin amir daga kuma watin abin nan aisha yanzu gashi daga aisha sannan akwai kuma riwaya daga wancan ibrahim na daga ibrahim daga amir ibn sa'adi yanzu kuma ga wata riwaya daga aisha da kuma riwaya daga musab domin jisko to wannan isnadi amma yana da rauni saboda lais ibn abi sulaim lais ibn abi sulaim kamar da aka sani mutum ne mai rauni da aka wannan isnadi ne mai rauni zuwa ga aisha bint sadi an abiha daga sadi dan abi waqas an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mithluhu kwatan kwatan wancan wannan wannan riwaya ita ma tana cikin khasa'is ali na imam an-nasa'i da mushkil al-akhar na na bahawi da tarihi madinati baghdad na limamu al-hafiz al-khatib al-baghdadi rahmatullahi ala al-jami shi ma ne sake cewa wa haddathana ibn kasib haddathana abdul aziz ibn muhammad ad-darawar kike an ju'ayd ibn abdurrahman an aisha daga ni ta wannan malama cikin tabi'ai aisha bintu sa'ad babban malama ce cikin tabi'ai ta rasu 117 ta riski mata shida cikin ummahatul mu'minin radiyallahu anhunna duk malaman ta yi karatu a gun matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har mutane cikin mutane shida tana yawan ambaton wannan cewa adraktu min ummahatul mu'minin sittan akwai hadisin ta cikin bukhari da abu dawud da tirmidhi da nasai banda ibnu majah banda muslim wa hadathana muhammad ibnu yahya ibn abdul karim قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا عبد الواحد بن عيلة عن أبيه قال ذكر ذكر بريدة أن معاوية لما قدم نزل بضيقها بريدة يا بعد الأباد شوى سيدنا معاوية ينا مطعين حليفة يتود قصة الشام زي ذو مدينة رنجاج سيئة زنغو أو أن وجد أكيد مضيقها wanda shi ma wani wuri ne a arewacin makka eh arewacin makka wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwana a wajen ya taba kwana a wajen lokacin da zai tafi fatahu makka ya da zango a wajen ya kwana har yi wanka ya canza kayansa ya sa kayan a sulkensa saboda kauna yana daga cikin ma'asir tarihiyya zutuwa yanzu ya shige cikin garin maka unguwa ce yanzu kawai a cikin garin maka faja a sa'adu sai ga sa'adu abi wa kasi ya same shi fa aqadahu ala sarir ya zauna da sa'adu dan abi wa kasi akan gadon shi ko karaga shi ta mulki kamar yana zaune akan tresita irin wanda sarki ke zama din nan sai ya ce mashi bismillah kai ma zauna a saboda sanin darajar wannan babban sahabi fa qala sa'adu sai sa'adu ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ali sabi ya ce sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sayyidina ali an tanin ne bi manzilati haruna bin musa lalle kai matsayinka a wurina kan matsayin annabi haruna a wajen annabi musa wannan isnadi ne kyakkyawa asalin riwaya tana cikin littafin mu'jamul cikin littafin abin musannaf na abdurrazzaq da musnad al-imam ahmad ibn hanbal da littafin fada'il sahaba na shi ahmad dan hanbali din da wata riwaya a cikin sanar tirmidhi da nasa'i da imam bukhari a cikin tarih wato abin da yake faruwa za mu ga cewa waɗannan riwayoyi na magana falala sayyidina ali sun yawaita sosai kuma me yasa sa'ad dan abi waqas ya ambaci ta a gaban muawiya lokacin ana cikin jalli na rigimar siyasa banu umayya su suke da mulki kuma suna da wasu magoya bayan su wanda kullun suna so su ga cewa sun disashe duk wani labari da wani haske na falalar sayyidina ali saboda gabar siyasa saboda haka su kuma sabbai sai suka yawaita ba da labarin falalolin Imam al-Ibn Ibn Taymiyyah ya ambaci wannan ta'lilin haka zaka ga sayyidina ali riwayoyi game da tarihin wato falalarsa ya fi na kowa yawa cikin sahabbai kamar da muka ambata baya saboda ya dade a duniya ya shiga cikin wato jarabawa da rigingimu wanda wannan jarabawa da rigingimu suka sa wasu daga cikin marasa kirki ko wasu daga cikin wanda suka shiga cikin fitinar sai suna so a manta da falalarsa suna aibata shi saboda bambancin siyasa to sai sahabbai su kuma suka yi ta faɗan falalarsa suka yi ta ambatan falalarsa ta yawaita don a san cewa mutum ne mai daraja abokan hamayyarsa suke yayi kansu suna kaga shine sabu dan abiyo kasu ya zo gaban Muawiya sai ya faɗi falalar Sayyidina Ali zamu ji cikakken riwaya a gaba cewa wani ne a cikin ƴan fadan yake kokarin ya soki Sayyidina Ali asu ni da aka zauna zaman fadanci na siyasa to sai wani ya habaici sai wani ya yi inda kaga dai hai zara yi madina yan siyasa da suka zaka ji an ce an yi kira an yi waka an zagi wani an yi mawana habaici yadda kaga ana yin siyasa na haka ake da duk inda wasu suka yan kungiya kaza ko jam'iyya kaza to ba za a rasa wani a cikin su da zai mai abokan hamayya su habaici ko gugar zana ko sharri ko ya tuna musu wani mummunan tarihi nasu to wannan irin al'ada ce yan siyasa da masu cikin bayo Allah ya kyauta wannan riwaya kamar yadda muka ji riwaya ce tabbatacciya وحدثنا ابن كاسر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن علي بن zai ali ibn zai ibn jud'an kenan wannan kaga isnadi ne mai rauni saboda shi ali mutum ne mai rauni wa qatada da kuma qatada ibn di'ama shi ma qatada raunin shi shine wato kasancewa yana yin tadlisi kuma gashi yace an sa'id ibn musayyib kaga da babu tadlisi sai ya zamana qatada ya tashi wannan gaba ta isnadin tayi karfi amma ali ibn zaid ibn jud'an mai rauni qatada mudallisi suka ce daga sa'id ibn musayyib daga sa'ad عن النبي صلى الله عليه وسلم daga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mithla irin wancan isnadi ne da ma akalla dai a ce kyakkyawa ne domin za a yi za a yi za a kauda kai akan wannan wannan matsalar saboda sun zama su biyu saboda kuma abin da ke cikin riwaya abu ne tabbatacce ta wasu hanyoyi وحدثنا بشير ابن هلال ابن صواب ya rubuta shi da bashir amma dai sunan shi ne bishir bidun liya abin da yake cikin kutubu taraji bishir bishir ibn hilal as-sawwa bishir ibn hilal as-sawwa malami ne mutumin kasar basara yana da hadisi a cikin kutubu sita in banda sai bukhari ya rasu 247 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake riwaya daga Ja'far ibn Sulaiman ad-Dabai kenan Ja'far ibn Sulaiman ad-Dabai an Harb ibn Shaddad Harb ibn Shaddad al-Yashkuri ɗaya daga cikin a'immatul hadith a ƙasar basa rasuwarsa 110 a 161 daga qatada daga qatada ibnu da'ama daga sa'id ibn al-musayyib daga sa'd ibn abi waqas kaga wannan mutaba'a ce ga ga su su abin nan wancan kaga daga ma'amar daga qatada wannan kuma daga harb ibn shaddad daga qatada daga sa'id ibn al-musayyib wa da sanabun wannan riwayar tana cikin khasa'is khasa'isul imani عدي شكلنا إمام النسائي قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيه عن أبيه الربيعة الجرشي ربيعة بن عمرو الجرشي عن سعد هاي لا يريد كون الرواية إذا سعد أبي وقاس ميلا سنت هاي يريد بندبا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا إسنادي شما إسنادي ليك كاوا دم ماذا جنشي ماذا جيني أمنتتو in banda ibn kasir da kuma wannan rabi'atul jarshi kuma dukkanin su abin karfa ne rabi'atul jarshi mutumin kasar dimashq ne an yi sabani wasu ma suna ganin sahabi ne mukhtalafun fi suhbati kamar da malamai suka ambata al-imamu az-zahabi ibn hajar da makamantansu ya rasu shekara ta 64 bayan hijira to kaga dai koda ma ba sahaban bane nan da yana riwaya daga sahabi zaka akalla a ce tabi'i وحدثنا عبيد الله بن بن معاذ بن معاذ عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي daga babansa معاذ بن معاذ عن شعبه daga malam shuba ibn al-hajjaj an ali ibn zaid ibn jud'an kenan kaga ga wata mutabar ga wata riwaya daga shuba daga ali ibn zaid daga sa'id ibn al-musayyib daga sa'd daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mithlahu irin wancan wannan ita ma riwayar Imam Ahmad ibn Hanbal ce da Imam Qayalisi a cikin musnadin sa da Imam Nasa'i a cikin Khasa'is da Abu Nu'aym a cikin Hilyatul Awliya wa haddathana Abu Bakr qala haddathana Abdullah ibn Numayr qala haddathana Am Musa al-Juhani Musa ibn Abdullah al-Juhani ce qala yace haddathatni Fatima bint Ali Fatima diyar Ali ibn Abi Talib wannan mai sunan Fatima yar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima Zahra radiyallahu anha ba wato sayyidina Ali yana da ƴaƴa da yawa mutane ba su san ƴaƴan shi ba gani wanda aka fi sani Hassan Hussein da Muhammad ibn al-Hanafiya ko su aka fi sani to bayan su akwai wasu akwai Ummu Kulthum ita ma tsayar Fatima ce akwai Muhsin shi ma dan Fatima ne to ƴaƴanta biyar kenan ƴaƴanta Hassan Hussein muhsin ummu kulthum da akwai kuma wata wadda ta mutu tana karama to shine biyar ƴaƴan Fatima radiyallahu anha ko kuma ƴaƴan shi daga wasu matan daga ciki akwai ta ummu kulthum wadda ta aure sayyidina Ali radiyallahu anhu akwai kuma wata Fatima wadda bayan rasuwar Fatima sai aka mai haihuwa sai ya sa sunan Fatima ita ce wannan take riwaya na fata mun gano sayyidina Ali ya, ya aure mata wajen guda shida bayan rasuwar Fatima radiyallahu anha amma san da yake rayuwa da ita bai auri kowa ba to kar manta kuma ta rasu da wuri domin tsakaninta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata shida na biyar sai wata shida ta rasu sai na ali kuma sai da ya rayu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 30 dindi so kaga ba za ka yi tunanin cewa shekara 30 din duka yayi su a kawai abin nan bai da mata ba ba zai yi ba da gaske matan shi akwai asma'u bint umais ya aure ta zamu ji a gaba akwai wasu matan da ya aura daban-daban salaf magabata cikin sabai da tabi'ai suna yin aure da yawa irin abin da yanzu mutum ya sai a ce ya cika san mata ko yana da aure aure to su suna yi al'ada su ce kuma al'ada ce mai kyau mu ne yanzu aka ɗauke shi wani mummuna abu saboda fiye mu turawa ta bin turawa da tsoron talauci da da iya shige iri iri shi da cikin tsarin mutane za ga ana suka aure ana kyama aure duk wanda ya aure ana ganin shi kawai bai san ciwon kanshi ba ko kuma wawa ne ko kuma kawai bai san inda rayuwa ta sa gaba ba wannan yana daga cikin alamun tashin alkiyama jama shine kyamar abin da ya tabbata a sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tunanin kuma su wannan kyamar ma ba sa jin kunya ba suna ganin wasu ne da gaskiya su ne ma da gaskiya Allah ya kyauta to wannan Fatimatu bintu Ali ibn Abi Talib matar Sayyidina ya Sayyidina Ali ce radiyallahu anha kuma takwarar matarsa Fatimatu Zahra رضي الله عنها وصلوات الله وسلامه على أبيها تتي حدثتني أسماء بنت أميس أسماء بنت أميس ما تربى بنتك sannan kuma kafin babanta ta auri mijinta na farko shi ne talha ko ya rasu ta auri sayyidina abubakar ya rasu ta auri sayyidina ali dukkaninsu kuma ta haihu da shi dukkaninsu kowane ta haihu da shi da shi ne kuma za ga 'ya'yanta in suna zama suna fira kowa na faɗin darajar ubansa yana cewa baba na baban ka ce a ku daina ku daina mukarra tsakanin yayin ku kowa baban shi ne darajar qala ta ce sami ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kuli ya ali radiyallahu anhu anta minni bi manzilati haruna min musa illa annahu la nabiyya ba'd ita ma ta rawaito wannan riwaya al-imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da wannan a cikin fadailus sahaba da al-imam Nasa'i a cikin khasaisul hadith da kuma al-imam Abubakar al-Ajuri a cikin kitabul shari'a da al-Khatib al-Baghdadi a cikin littafin sa tarihu wadiyatus salaf وحدثنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع الإمام وكيع شكمي عن فضيل ابن مرزوق أبو عبد الرحمن فضيل ابن مرزوق الكوفي yana da riwaya a cikin al-kutubul arba Abu Dawud Tirmidhi da Sa'id ibn Majah kuma al-Imam Muslim ya fada cikin shi mutaba wato irin mutaba'an tare da wani to shine yake yi daga yake riwaya daga Afiya Afiya ibn Sa'ad al-Awfi wanda Afiyatul Awfi ne ne rauni an Zaid ibn Arqam anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li'ali daga sayyidina zaid dan arqam radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sayyidina ali anta minni bi manzilati harun min musa wannan isnadi yana da rauni saboda aqiyatul aufi wanda saduqun ne yukhti'u kaseeran akai ibn hazar yace wa kana shi'iyyan mudallisan dan shi'a ne mai tadlisanci kuma yana da kurakure da yawa a cikin wannan riwaya tana cikin musannaf na Abu na Abubakar ibn Abi Shayba قال حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم محمد بن يحيى بن عبد الكريم yana da hadisi a cikin Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Abu Dawud a cikin Kitabul Qadr shi kuma yake haddasana Abdullah ibn Dawud daga Muhammad ibn Abdussalam al-Sulabi an Muhammad ibn Abdullah an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Jabir daga Sayyidina Jabir ibn Abdullah أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى wannan riwaya ita kuma ita ce riwayar al'imamu tirmidhi a cikin sunan ɗansa wadda sana muhammad sorry wadda sana abdullahi ibn shabib qala ta sana ibn abi wais abdullahi ibn shabib ibn khalid al-makki ya zauna ƙasar basra daga ibn abi uwais wato isma'il kenan ibn abi uwais malamin su bukhari ne haddathana abi daga babansa kala haddathana muhammad ibn munkadir an jabir kaga wannan ma riwayar jabir ce waccan daga abdullah ibn muhammad ibn akib wannan kuma daga muhammad ibn munkadir daga sayyidina jabir ibn abdullah radiyallahu anhu wa an abihi قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى wannan riwaya tana cikin littafin al-khatib al-baghdadi tarikh musa وحدثنا محمد بن موسى الشامي قال حدثنا يزيد بن مهران الخباز يزيد بن مهران ابو خالد بن الاسد الخباز من سيد غراسة كده دغيل yana da gidan gidan bugu gurasa قال حدثنا ابو بكر بن عياش daga mala ابو بكر بن عياش عن الادلع الأدلى ابن عبد الله الكوفي كنا أنا حبيب ابن أبي ثابت ما لم يتكن تابعي عن عبد الرحمن ابن البيلماني عبد الرحمن ابن البيلماني an ambace shi a cikin kitabut tikat na ibn hibban yana da hadisi a cikin al-kutub al-arba'a abu dawud tirmidhi nasa'i da ibn majah yake kuma yake cewa qala yace kunna inda muawiyata muna zaune a wajen mu'awiya faƙama rajulun sai wani mutum ya miki fasabba ali ibn abi talib subhanallah wani ɗan siyasa wani mara arziki wani mara mutunci irin ƴan database da ake cewa irin waɗannan ‘yan sojojin baka ko ina akwai su inda ana harkar mulki da siyasa kuma akwai ‘yan adawa akwai wata jam'iyya ko wasu waɗanda ba ra'ayi ɗaya ba to ko ina ka ji sai ka samu irin waɗannan mutane wanda suke tashi su zuga sarakuna su ci mutuncin masu mutunci su aibata mutane waɗannan ai ba mutane ne na kwarai ba Allah ubangiji ka tsare mu daga irin su duk wani wanda yake wani harka ta shugabanci ya san wannan yana da akwai wasu magulmata da matsayi gunta da ƴan ƴan ba na na'iya shine wani cikin su sai miƙe ya zaki sai na aji ya yi cewa nan kaza kaza kaza ya faɗi manzuru marasa kyau wa sabba wa sabba yayi zagi yayi zagi la ilaha illallah فقام سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل sai wani sahabi ya miƙe a wajen sa'id ibn zaid ibn amr ibn lufai wannan a cousin din sayyidina umar sa'id ibn zaid saboda umar ibn al-khattab ibn amr ibn lufai shi kuma nan sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufay sai ya miƙe yana cikin manyan sahabbai ya rasu shekara ta 55 ya miƙe fa kala ya muawiya yace ranka dai ala tara yasubbu aliyyun ala ara yusabbu aliyyun baina yadayka yanzu tsakani da Allah a gabanka za a zagi aliyu wala tughayyir ba za ka canza wannan munkarin ba mara aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi to kaga wannan wannan irin magana da ce abinda annabi ya bayyana cewa kalimatu haqqi amama sultan jihadi ne ka miki gaban wani shugaba ka gaya masa gaskiya a idansa a wai ka koma gefe kana aiko da wani sako daga can nesa ya miki ce ne haba muawiya da hankalinka da iliminka ka san darajar wannan bawan Allah saboda bambancin siyasa kawai tsakankaninku da shi kana ji ana zage shi ba za ka hana ba fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul to ni da naji annabi yana cewa huwa minni bi manzilati haruna bin musa to wannan isnadi yana da rauni saboda abdurrahman ibn al-baylama ne mai rauni ne riwaya tana cikin littafin al-ajib kitab sharia ta wannan hanya takaitacciya da wasu wurare daban-daban inda yake a tarihance ya tabbata cewa sarakunan banu umayya musamman da suka zo a bayan shi mu'awiya sun yi waɗannan abubuwa bambancin siyasa ya zama na ga jam'iyyar banu umayya ga jam'iyyar ahalul binci jam'iyyar banu umayya tana da rinjaye a ɓangaren ƙasar sha su ne suke mulki su suke da gwamnati sannan magoya bayan alul baiki su kuma suna ƙasar kufa su kuma su ne kuma za ka ce da hausa yanzu ko ka ce ‘yan adawa ba su da mulki suna ta gwagwarmaya za a su samu an ta yi rigingimu tsawon shekara wajen ɗari ana wannan rigingimu tun daga sanda bano mai saka shi mulki shekara ta arba'in har zuwa shekara ta casa'in da biyu sanda mulkinsu ya lalace da so so da shiga ta ɗari da talatin da biyu haka aka ce wannan ɗauki ba da so da ka babu abin da ba za ka ji ba marasa daɗi marasa kyau to matsalar shi ne sai kai yanzu ka ce bari ka mai da wannan rigima shi ne addininka to ka shiga fitina wannan shi ne inda shi'a suka samu matsala mu ahlus sunna mun san da waɗannan labaran kuma muna Allah wadare da su cewa ba daidai ba amma baya cikin manhajin addini ka ce ka dinga tada rigingimin nan kana dawo da su cewa sai an ci gaba da yinsu bayan wanda suka rigingimin duk sun shuɗe sun kuma zuwa ga Allah tilka ummatin qad khalat laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat wala Allah ma kanu ya'malu amma idan karatu ya biyo kai to sai ai bayani a nema musu gafara a musu addu'a sannan kuma a faɗi cewa wannan abin ba haka ya kamata ba amma ya faru ba yadda aka iya Allah ya kyauta Allah ya gafarta musu gaba ɗaya da su ko yan shi'a sai su ce to to wannan tashin hankalin da wannan rigingimin su shine unwani shine adireshin da shi suke addini da haka dole ka gansu cikin ninkufarci dole kuma su su su su tike zuwa ga fadawa cikin mutuncin bayan Allah musulmi Allah ya kiyaye malam ya sake cewa wa haddathana Muhammad ibn Musanna قال حدثنا حماد يحيى بن حماد الشيباني كده قال حدثنا أبو عوان شين الوباح ابن عبد الله اليشكوي أن يحيى بن سليم أبي بلج يحيى بن سليم الفزاري إلى ندرس يسكن كتب الأربعة عن عمرو بن ميمون لقى عمرو بن ميمون الأودي عن ابن عباس عمرو بن ميمون ببن تابعين cikin manyan tabi'ai cikin malamai daga sayyidina Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزا الله يتي لأبعثن رجلا يحبه الله ورسوله يتي زن أيكا دون متن wanda Allah yake kaunarsa manzon Allah yake kaunarsa gobe idan Allah ya kai mu shi zan ba wasiƙa ya kai mutanen Khaibar la yuqdihi Allahu abada wani mutum ne wanda da dai Allah ba zai wulakanta shi ba qala ibnu abbas yace fastashrafa laha man istashrafa da mutane suka ji wannan falalar sai kowa ya fara neman ya za a yi a ce shi za a ba wasu kan saboda ya samu wannan falalar Allah ya sauke so shi manzon Allah ya so shi Allah ba zai wulakanta shi ba abada domin dama abinda ba wai kai kai kilimin kana son Allah ko kana son manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne mai sauki amma ka samu cewa Allah yana son ka manzon Allah yana son ka wannan shine ka samu dacewa kenan faƙala da gari ya waye mutane suka zo annabi na fitowa ya gaji an cika bakin tantinsa ana ta gaishe shi ya maza Allah ina kwana ya iyali kowa yana so da annabi ya ganshi ko za a yi dace a ce shi sai annabi ya ce aina ali ina aliyu ce ai ya maza Allah baya nan kala ibn abbas ya ce fada'ahu wa huwa armad aka ce yana cin ido shi na ciwo ya kwana da ciwon ido ma ya kadu yi busu da kare ke gani ba ya san ganin rana kwanza ta cika mai ido a fulu ya kama shi sannan da yasa aka kira shi fa na fatafi a ilai ya mushi tofi a idan sun mahazzar raya ta salasa fadafa a ilai da nabi mushi wani tofin idan ya watsa ke tsaf nan take sannan ya girgiza tutar ya ba shi ce rike tuta kai ne marikin tutar tafiya wannan yaki na kai bara faja'a bi safiyata bint huyayya yace shine yakin da aka je annabi ya ciyo ganimar safiya matarsa din nan da yahudawa yar nan da ya aura cikin kamamu daga wannan yakin na yahudawa wa ba'atha ababakar bi surati tauba lokacin da aikin hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shekara ta tara ya ya sayyidina abubakar shine amirul hajj ya ba shi suratul tauba yace je karanta ta fa ba'atha aliyan khalfahu sai aiko aliyu a bayan shi fa akhadha minhu sai aliyu ya karbi takarda fa qala abubakar li ali sai abubakar cewa ali Allahu wa rasuluhu Allah da manzansa ne suka umarni a baka kala la yace a a walakin la yarhabu biha illa rajulun huwa minni wa ana amma ba wanda ya dace tafi da takaddar sai mutumin da ni da shi dangin juna ne tun daga nan zaka ji cewa akwai nakara a cikin wannan isnadi bi hada siyar saboda a cikin isnadin akwai mutane masu rauni misali wannan ya haibu da sulaim din ya haibu da sulaim gashi na a cikin isnadin ya haibu da sulaim ibn abu abu balbalj wannan mutum ne mai rauni domin abin da ya tabbata a tarihance a riwaya sahiha shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina abubakar ya je aikin haji bayan ya tafi sai aka saukar da suratul da ya sunanta suratul tauba sai aka ba sayyidina da aka ce shi ya tafi da ita sai ya je mausim din zai bude ya karanta shi aikin shi kawai karanta ta a mausim ba wai an ba sayyidina abubakar ya tafi da ita daga baya kuma aka tura sayyidina ali sannan sayyidina ali ya gaban kansa ya kwace kuma ya ce ba Allah ne ya ce ba ba manzon Allah ne ya ce ba wannan akwai na kara na fata mun gano wannan وقال النبي صلى الله عليه وسلم kuma annabi ya ce da ammi da bani ammihi ga ƴan uwan uban ga ƴan uwansa wato cousins ɗinsa ayyukum yuwali fi dunya wal akhirah wai bi kaunace ni a duniya da lahira fa abau wai duk sai suka ki فقال علي عليه السلام سيدنا علي يتي أنا أواليك في الدنيا والآخرة نيني ذنب ذكم شك الدنيا والآخرة فقال أنت ولي الدنيا والآخرة وانا ما أقول نكارا domin ba shi kaɗai ne ya iman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ɗan uwansa ba su Ibn Abbas da sauransu kuma dukkaninsu sun mishi wilaya sun kaunace shi sun jibince shi duniya da lahira qala ya sake cewa wada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-hasan wal husayn wa ali wa fatima sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kira al-hasan da husaini da ali da fatima wa madda alaihim thawban ya lullube su da wani barko thumma qala yace allahumma haula'i ahlu baiti wa khassati fadhhab anhum ar-rijsa wa tahhirhum tatheera lokacin da aka saukar da bayani game da ainihin wato inna ma yuridu bi ma kuma tisal bait to kuma kira da aka yi zuwa ga mubahala ko shine sai ya rulle su yace ya Allah waɗannan mutanen gidana ne na musamman ya Allah ka tafiyar da datti da gare su ka barkake su qala yace wa kana awwala awwalu man aslama minan nasi ba'da khadija kuma aliyu shine farkon wanda ya musulunta cikin mutane bayan khadija da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga ganin malaika da ya ya lullube ta ce ce a lullube shi nan sayyidina ali dama yana gidan shi khadija ita ce matarsa sayyidina ali kuma shine kanin sa dake zaune a gidansa saboda haka nan take musulunci qala yace wa shara bi nafsihi kuma ya sai da rayuwarsa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labisa tauban nabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nama makanahu ya kwanta yi bacci a wurin makwancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faja'al al-mushrikuna yarmuna mushrikai suka dinga jifan shi da duwatsu kama yarmuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar da suke jifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum yahsabuna annahu nabiyullahi alaihi salam sun sa shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wato lokacin hijira ke lokacin da hijira labarin cewa annabi ya fita ya ya ya sammatse su ya fita suna tsammanin abinda suka sani a gasan da ake fita in za a tafiya shine ana fita da sassafe da aka tun dare sai suka zo suka tar wajen shi kuma ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bar gidan tun bayan zawalin rana yana gidan Abubakar yana ya riga ya fice sai cewa aliyu kai ka zauna a nan don su tsammanin akwai ni ne za ka sai lullaba da mayafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to cewa sun ta yin jifa wannan wani abu ne da a cikin tarihi ana ambatar shi amma isnadoji ne wanda suke ba tabbatattu ba sai dai ana malaman hadisi malaman hadisi da malaman sira mu kiyaye wannan suna suna sassauci wajen mu'amala da isnadoji da suka shafi tarihi da labarai ba sa tsanantawa yadda suke tsanantawa isnadojin da suka shafi halas da haram da akida shi sa zaka ga a cikin sira ko abubuwa da dama sai dai an zo karatu ce to wannan da isnadin shi kaza ne amma ba za a daina faɗa ko a ƙaryata gaba ɗaya a ce babu shi ba saboda wajen tattara maganganun sira da labaran sira ba a tsanantawa cewa dole sai komai ya zama fes ta fuskar isnadi kamar yadda yake a wajen halatta haram da aƙida da abin da ya shafi addini ba to ƙala bajja abubakarin faƙala ya nabi yalla sai abubakar ya zo ya ce ya manzan allah to kaga wannan mana kara ce domin daga can sayyidina rasulullah sallama da sayyidina bakar wuciya kawai suka yi musu dawo ba anan kuma ana nuna cewa sayyidina bakar ya zo ya fita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kare da mutum a lullube da bargo a makwancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana ya nabi Allah ce ya manzon Allah fa kana ali inna nabiyallahi kad dhahaba nahwa dhikri maymuna fabadir fattabi'hu ya ce ai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya riga ya fita ya yi wuri kaza ta wajen wato abinda ake ce mu bi'ir maimuna fa badir kai sauri fattabi'u ka bi sawun shi fa da kala ma'ahu gar suka suka shiga wannan kogo tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin da ya tabbata shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi sana baka da wannan gardira nan yanzu yana so yi magana da shi ya nuna alama yana so kowa ya fita abbasu daga shi sai abubakar sai abubakar ce karka da mu a manzo Allah waɗannan duka kamar mutanen gidan kai mutanen gidan shi ne suna da ce karka da muka faɗa ba wanda zai tona maka asiri sai annabi ya ce to Allah ya ce na fita na baggarin nan kuma mu ta tare da kai da aka aka dauko musu abun hawa aka fita da abun hawan ta bayan gida aka kama hanya da abun hawa cewa za su riski abun hawan na kuma ne guda uku su kuma suka fita da kafa suka kama hanya suka je suka shiga wannan kogo yana nan har yanzu a wannan hanya da ake ce matsariku makka tariqul madina ko shari'ul madina ne na mata sunan shi in ka fita daga makka kai arewa zuwa ga gashi nan babban titi highway har zuwa madina to akwai duwatsun ga sunan hayyan za ga mutanen asiya da sauran suna zuwa suna hawa suna dubawa suna zuwa suna ganin kaba wani falala ne ko wani abu inda annabi sallallahu alaihi wasallam suka shi da sayyidina abubakar suka shiga suka ila kulli sahibihi la ta'lam inna allah inna allah ma'ana kan in huwa tu gari ila kulli hayy la ta'lam inna allah ma'ana to shine yake mana ishara a cewa fa dakhala ma'ahu al-ghar sai je shiga kogon tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ibnu abbas yace wa kana al-mushrikuuna yarmuna aliyan sai mushrikai suka yi ta jifan sayyidina ali yana kwance a wajen wa huwa yatadawwab in sun jife shi yaji zafi sai ya motsa sai ya motsa haka yana motsa hatta asba har gari ya waye tsawon dare suna ta jifan shi fakka shafa an ra'asa sai ya bude kansa faƙalu suka ce kunna narni sahibaka fala ya tadawwar shi mutumin naka in muna jifan shi ko motsi baya wa anta tatadawwar kai kuma kana ta kana ta jujjuyawa istankarna fi zalika tunda mun kana jujjuyawa dama jikinmu ya gaya mana ba shi ne wa kharaja qala wa kharaja nasu fi gazo tabuka ibnu abbas yace kuma haka mutane suka fita za a je yakin tabuka faƙala aliyu sai aliyu ya ce akhruju ma'ak ya manzo Allah ni ma in taho tare da kai qala la annabi ce ba za ka biyo ba qala ibn abbas ya ce fa baka sai sai na aliyu ta kuka qala sai annabi ya ce masa sallallahu alaihi wasallam afala tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa baka so ya zama matsayinka a guri na kan matsayin annabi haruna wa annabi musa illa innaka lasta bi nabi sai dai dan kai ba annabi bane wa anta khalifati fi kulli mu'minin min ba'd kuma kai ne halifa na a bayan kowane mu akan kowane mu'mini a bayana wasuddat abwabul masjidi ghayru babi ali sannan aka tattoshe kofofin masallaci in banda na ali a madina kowa yayi kofa sai cin gidan sai da bice duka tushe su amma a bana ali fa kana yadkhulul masjida وهو جنوب وهو طريقه ليس له طريق غيره sai zama yana shiga masallaci ko da yana da janaba dan bai da wata hanya sai masallaci qala yace wa qala kuma annabi yace man kuntu waliyuhu fa aliyun waliyuhu duk wanda yake da ni masoyin shi to abi masoyin sa qala قال ابن عباس ابن عباس يقول وقد أخبرنا الله في القرآن أنه قد رضي عن أصحاب الشجرة فهل حدثنا بعد ذلك بعد أن سبق عليه كما الله يا غيا من اسم القرآن cewa ya yarda da ma'abuta bishiyar laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyinuka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba Allah ya ce ya yarda da su ya sanya masa nutsuwa a cikin zukata ya ba su buɗi na kusa to sai muna ba su yace shin daga baya ya ce mana ya fushi da su ne ya za a yi ku zo kuna cewa ba kwa kaunar su kuna fushi da waɗannan mutane wanda Allah ya yarda da su wannan isnadi kamar da muka ji da wannan siyakin to akwai rauni kamar da malamai suka faɗa daga cikin su akwai al-Imam al-Bukhari daga cikin su akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Minhajus Sunnah bayan ya kawo wannan ya ce to a ciki akwai lafazan da basu tabbata asalin riwaya tana cikin khasa'is ali na al-imam an-nasa'i da kuma asnad kubra tashi da fadail sahaba na imam ahmad ibn hanbal da musaddarak na hakim da al-ajuri a cikin kitabul shari'a da tabarani a cikin al-mujam al-kabir a cikin mujam al-kabir da dai wasu wurare waɗanda ba wannan ba wallahu ta'ala a'lam muna ganin bari mu juya kasa ta ko sai mu tashi a wannan gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah